عليه وسلم وعلى أهله وأصحابه ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara ba mu iko da zarafin sake halartar wannan majalisi mai albarka a majalisi na ɗaliban ilimi da masu sauraro da masu aiwatar da ita da sabo ɗalibai ba da komai ba don me fitar da mahimmancin ɗalibta ita ɗalibta ba wata aba ce mai sauƙi ba ya kamata a ce duk wanda ya sha wahala a kanta ya ci riba a kanta. Allah ta'ala ya ƙara mana ƙarfin gwiwa, mu cire shekarunmu, mu cire yawan yaranmu, mu cire ɗawainiyarmu da damuwar mu ta yau da kullum da take toke mu dinga ganin hujja ce ko dalili ne da zai hana mu neman karatu. Za ka sha mamakin malaman da kullum suna da madarasin da suke zuwa su ɗauki darasin. Alhali kuma mu su ne malama a kullum. idan har su ba su da ɗaukar darasi ba ke me kike tunani kin yi a cikin hidimar karatu kullum ina jan hankalin ko iyaye mata ko ƴan mata da Allah ya ba su damar haddar karatun alƙur'ani da cewa ka ji a ranka ba kai komai bai yanzu ne ma ka fara abinda malaman karatun suka faɗa na ɓangaren addini musamman na alƙur'ani shine lokacin da kike jin kanki ke kin samu haddar Qur'ani mataki na farko to ki ji a ranki da nan ne kika samu damar yin amara cewa za ki fara karatu wancan sauka da kika yi kamar kin share hanya ce da kike tunanin za ki karatun alkur'ani a gaba amma ko kuma kash daga kin yi sauka musamman 'yan mata 'yan wasu mata dai da zuwa makaranta har dama iyaye yanzu an farga da shiga alin tasbihi wanda yana da daraja yana kuma da sha'awa a ce kin yi sauka amma kullum babu maimaita ta wani kuma mun zauna da wani akasi na da kan mu mata a gida ba kowa ce take zama ta tilawa yadda ya kamata ina ba wa dukkan wacce Allah ya ba wa falala ta hadda Qur'ani idan da kina makaranta ido ba nan ki koma can kina karantawa tasmi'i can kuma kin fara karatu na fahimta karatu na biyun nan shine fahimta kike shigowa da farko kawai jin da kike rata ta ta irin kamar karatun yara ba ki san me kike faɗa ba wata ayar ma aka take yi kunci wata ayar aka take tsawa ba ki san ta ba amma daga lokacin da kika zo karatu da biyu wallahi ko kin iya larabci ko ba ki iya larabci ba ko an fassara miki ko ba a fassara miki ba haka kawai jin jin zai fara zuwa sai duk ayar da kika kanta ki kina so ki fahimci me tace daga wannan lokacin da kika fara karatu irin karatun da yake baki dama ki zama abin da ake so a zama to ina jan hankalin da Allah kar kai tunanin yanzu ai kun kai ido kaza a ai yanzu a a a sannan ne ma za ki fara to yanzu ne za ki karatu Allah ta'ala ya dorar da harafin wajen Qur'ani da sansa baki da zuci Allah wani ya sa Qur'ani ya cece mu waɗanda ba sa zuwa makaranta kullum na jan hankali ba a girma a ilimi kullum na jan hankali kai neman ilimi har sai mutuwa sai za ta raba ka duk wanda ya fara neman ilimi ya katse ya yi wa kansa hasara domin neman ilimi wata hanya ce da suke kaiwa zuwa aljanna to Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu iko zama masu kokari da fadi tashi akan wajen neman ilimi musamman kuma ilimi na Qur'ani sannan Allah ba mu ikon amfani da abin da muke koya kada ka zama kana tare ilimin ba ka amfani da shi kamar yadda ce muka fara karatu a cikin Alƙur'ani mai girma sakamakon bayani da ne da cewa mun mai da dukkan karatu mai koma cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala sai mu dinga yi wa kanmu tuntuncinin ayoyin yaya za su amfane mu ya za a yi ba ɗauko fikihun da yake cikin ayoyin mu yi amfani da su sabanin karatu da muke na farko da ɗazu na faɗa mun haddace ko to yanzu kuma ya ce kowace aya na ne mai ta koya mu ya za a yi na fara amfani da ita wasu daga cikin maluma fa ba sai sun hada jini suke fara irin wani karatu mai neman bayani a kai ba a'a kana karatun kana binciken kana shirya ma'ana to amma mu da yake Allah ta'ala ya rabe mu da launi a mataki na biyun ma idan har an ce za a fara karantawa da fahimtar me kake so ka fahimta a ciki kai kuma kokarin aiki da shi to hakan ma mun gode wa Allah subhanahu wata'ala muna fata Allah ya shiga cikin al'amuran mu za mu dora karatu kamar yadda jiya muka karanta suratul fatiha ina fata Allah ta'ala ya sa kowa da su zai ta gida ta yi kokari ta gane sirrin da yake cikin fatiha ta yi kokari ta ɗauki wasu ladubba da suke cikin ta ladabi na farko jan hankali ki duk abin da za a yi neman kanki tsari da shedan shedan ko kuma na mutum ko na aljan ga wajen neman tsari ba ke kanki ma aka ce ki nema kanki tsari da kanki sharrin kanki da kanki ko da kan wani da sharri a kan sannan aka mana kuma duk abin da za mu yi mu ambaci Allah kalmar bismillah ko wanda har aka ce ko da allurar da kika yi ta babu ba bismillah annobar ba ta inganta ba aka gwada mana yin godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala aka gwada mana dogaro ga Allah yi domin sa shi shi kadai bauta a shi shi kadai kada mu hada shi da wani ire-iren wa'annan abubuwan da suka fito mana a cikin fatiha dole ki je ki duba wanne ne kika san kina yi wanne ne ba ki yi Allah ta'ala ya sa amfani mu za mu dora mu karanta sura da suke gaba wanda ita ce sura ta biyu a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ba mu ikon faɗan daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai ya ba mu ikon dukkan abin da za mu faɗa ya tsaye da harshen mu kan faɗin daidai ya kawo da mu da rubuta mu ne Allah ta'ala ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin. Wannan sura ita ce suratul Baqara kamar yadda malama suka ambace ta an ambace ta da suratul Baqara a wani gurin annabi ya ambace ta da Baqara kawai. Annabi ya ce mana mu karanta suratul Baqara a cikin gidajenmu domin tana korar da shaitan. wanda yake karanta suratul baqara a gidansa yana barantar da kansa da zama tare da shi da idan Allah ya jarabe ki ke baki iya ba ki saka yara su ne miki tilawar ta a gidan ki domin kariya da zama da shi da idan ba a san wannan dama ta biyu ba to wayan nan da zai maka ce tana jefa mu jinjiro kalle kalle gaira ba dalili saka take kunna memory ki saurari suratul baqara Allah zai yaye miki zamantakewar ki ta zama tare da aljihu, tare da shaidanu, tare da dukkan wata fitina. Allah zai baki kariya kuma yadda annabi ya faɗa. Maza Allah da gara da amincin Allah ta tabbata a gare shi ya ƙara ce, ku karanta suratul baqara tare da fahimtarsa domin karanta ta akwai albarka a cikinta. Yace barinsa kuma barin karanta baƙar a gida ko a karan kanki yace akwai hasara wanda bai karanta bakara ko bai sa a karanta masa bakara yayi hasara magana ta uku annabi yace ita suratul bakara dan zauna gari banza bai iya hasara ta waye zauna gari banza anan annabi yana gori wa marar neman ilimi zauna gari banza bai karanta bakara kuma ko ke za ki tabbatar da haka a wurin da muke training yaran marayu na sami yara guda uku da duk gidansu ne kuma kowace ta kai a wurin da ita amma ba su taɓa shiga ajin islamiyya ko boko ba sai na ce to ya kuke ku sallah sai dai ta ce ita ta koyi fatiha da farage da nasa a wurin ƙawarta ɗaya ta ce ita kuma tana shiga ta yi wanke-wanke a amaryar anguwarsa abin da ta koyi karatun sallah ku ji don Allah ku ji wani sakaci a wurin iyaye mata wallahi talauci bai baki dama ki ce har koya wa yaro ko yarinya karatun sallah baki da halin za ki koyar ba ina da yake kina sallah ubanta yana sallah yayin da suna sallar waye ce muku an sauke muku cewa shi da ba za ta iya zuwa makaranta ba ku zauna ta kun koya mana da farko ba to amma dai tunda sun san me suke musulmai ne kuma sun san ana yi sun koya a gurin su to ashe daga nan sai mu gane magana da annabi yake yi ƙananan surorin nan ko a gari kika ji su za ki koye su ko a waya kike saurare da gobe za ki koye su ko a bakin yara ƴan makaranta kike ji za ki koye su amma bari su mutum ba duk yaron da kika ji ya fara wai dukkan nan duk za ki ce a wata makaranta ba ki salbani isra'il ta hausa in dai kika ji karatu ne na makaranta ko kin san na makarantu ne a cikin aji abin da abin da annabi yake faɗi kenan zai yi matuƙar wahala a ce kawai da matsayin ki na zaune gari banza kina da hada zaune da baka a'a to Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta ta da fahimtar ta wannan ita ce suratul baqara dalilai da dama da suke sawa a kan suratul baqara da kuma hanyoyin da ake karanta ta ta yi amfani yana kama da dalilan da jiya muka yi magana a kan fatiha kar ki sai kin iya karanta sura kina karanta suratul baqara amma kullum yadda sai ta faɗa matsalar aljanu kullum ba kya rabuwa da abu kaza na larurar shaidanu a gidanki alhali kullum sai mun saurari baka ina so ya kwaki duba yaya tsaftar muhallin ki yake kare nawa ne a gidanki ko tuna nawa ne a gidanki wata irin batsa da kalamun banza ake a gidanki wani irin ashar ne a bakin ki kin dauko kika maka shi ma wancan ɗan ya dauka ya maka a dan uwansa haka kuke a duk sani cewa ba da bin sama abin da kuke so saboda haka sai mutum ya zama ya bi dokokin Allah shi ne ayoyin Allah sai su tasiri a kansa. Iyaye mata mu kame harshen mu daga zaki. Mu kame harshen mu daga mene zaki. Saboda muna ɗeba albarkan yaran mu su dinga faɗawa cikin matsaloli waɗanda mu dawo muna da na sani a kansu. Allah ta'ala ya taimake mu. ita suratul baqara ana kiransa ɗaya daga cikin dogayen surori dogayen surori su ne wasu surare guda bakwai da aka ware a cikin qur'ani adwar akwai baqara akwai ali imrana akwai nisa'i akwai ma'ida akwai an'am akwai a arab wasu malaman suka ce da amfal da taubatin da ba su da bismillah su ma sai aka haɗe su aka ba su dama suka zama adwar duk da wasu malaman a wannan mai haɗewa sun yi sabani ala ayi halin dai tana ɗaya daga cikin surori masu tsayi wanda sai jajirtacce yake karanta ta kuma annabi ya ce duk wanda Allah ya ba shi wa'ina adwar surori guda bakwai ɗin nan kike da haddasu da fahimtar ma'anarsu ya ce daga wannan lokacin ke bakin zama malami. Inda kika samu yan surorin, kika fahimce su, fa'awai ki amsa cewa ke bakin zama malami. To Allah ta'ala ya sa mu zama muna cikin waɗanda za a yi kasance da mu a bisa kan sunan annabi alaihi salatu wassalam. Allah ta'ala ya ce Allah wa'inan harufan mafi akasarin masu fassara suka ce allama alamu a gare su ba su suka cewa ba fassara su ba duk da akwai ɗaiɗaikun maluman da suka fassara su to amma dai jamhurin malamai sun bar shi a kan yadda Allah ya bar su a kan kurawan baƙaƙe a matsayin mu na ɗalibai ina ga za mu iya rufe su a matsayin su na kurawan baƙaƙe amma malama masu zurfin tafiya suka fassara wasu dalilai da ake iya cewa fassara ne ga wa'in kalmomi da Allah ta'ala ya ambata zalikan kitabu la raiba zalikan kitabu la raiba wancan littafin malama suka ce me ake nufi da wancan littafin madadin a ce hazar littafin tunda gashi a gabana gashi a gabanki ga mu kusa kusa da shi koyaushe amma Allah ya tashi ambatarsa sai ya ce masa zalika kalmar zalika kuma tana nufin abu ne da yake nesa da shi wasu malaman sai suka ce Allah ta'ala ya ce haka ne kasancewarsa madaukaki yana sama ya hauhawa akan dukkan mai littattafa dukkan mai ilimi dukkan abin da ake nema na fahimta yana cikinsa to ai ya zama baya kusa da kai yana can ƙololuwa wannan dalilin yasa aka ce masa zalika zalika kitabu la raiba fi da ma ce mu faɗa alqur'ani Allah ya kira shi da kitab ko babu kwanto a cikin wannan littafi babu shakka a cikin wannan littafin duk abin da ya zo da shi gaskiya ne gaskiya ne hudan lilmuttaqi sannan shiriya ce shi qur'ani amma a suwa Shirya ce ga masu tsoron Allah. Kenan Ƙur'ani ba shirya ce ga kowa ba, sai wanda yake tsoron Allah.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
tunda Allah ya ce masu tsoron Allah sai yake so ya gaya masu suwa masu tsoron Allah zai ce da kina ciki ina ciki Allah ta'ala ya samu na ciki suwa masu tsoron Allah sai Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaib su ne waɗanda suka yi imani da gaibi kalmar gaibi masana suka ce an same ta ne daga ba'i abin da bai nan abin da idan ki bai gaba labari kawai aka baki amma kika aminta kika ji cewa kin aminta hakan ne gaskiya ne misali tun kina karama ake ce miki akwai Allah kuma Allah nan baki a kallonsa amma ne saboda kina cikin wa'anda aka ce musa mutaki sai kika zama kin aminta lalle akwai Allah. Ku tusa yaran ku lalle su yadda akwai Allah ko da ba sa ganin sa. Lalle mu yadda akwai ne alkiyama. Mu yadda akwai ne tashi bayan mutuwa. Mu yadda akwai ne aljanna. Akwai ne wuta da sauran ire-iren gaibi. Duk wani mumini da an faɗa kawai zaki ta arinki baki a cikin wata shakka. kawai kin san haka idan mai Allah ya ce ya haka. To kin tuta wa ƴaƴan ki kuma ne haka kin ce goce su domin su zama kuma su ma su zama suna yadda da gaibu ba shi ke sai yaro ya ce miki ni ina Allah ba ki dinga kama kame Allah yana nan akwai shi ya daidaita akan al'arshinsa amma ba mai ganinsa sai wanda ya yi kaza ya yi kaza ki irga masa abubuwan da Allah yake so ki gaya masa wanda kuma bai yi kaza da kaza ba zai ga Allah ba domin Allah ba a ganinsa a nan duniya har sai a lahira bayan an yi hisabi bayan mun shiga aljanna ki kwadai ta yadda ya janna ya je na zumudin shigarta idan ya shiga kuma yau zai ga wannan Allah da ake gaya masa shekara da shekaru tun yana karmi alhali bai taba ganinsa ba wayannan su ne wayanda suka yadda da gaibi wai ƙimunar salata
bayan sun yadda akwai wa'ancan al'amura duk aka faɗe su wanda idan su bai gaba sai kuma suka tsaye da sallah jiya ma nayi magana Allah ta'ala bayya taɓa cewa a yi sallah sai dai ce a tsaye da sallah ma'anar a tsaye da sallah shine ne a yi sallah a kan lokacinta kada a bar a zahar a hada da la'asar kada a bar magariba a hada da isha kada kuma a yi ta cikin jahilci shi ne ke tsaye da sallah duk mai wasa da sallah ko tana sallah kada ta dauka ta tsaye da sallah gashi kuma Allah umarnin da yake cewa yake a tsaye da sallah Allah ya sa muna cikin masu tsaye da sallah bayan an tsaye da sallah sai ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun daga abin da Allah ya azurta mu kuma mu kasance muna ciyarwa ana gaya mana su wane ne muttaqun ko masu tsoron Allah daga cikin siffofin aka ce su ne masu yadda da gaibi su ne masu tsaye da sallah sai aka ce daga abin da Allah ya azurta su kuma suna ciyarwa sai ki ce Allah sarki wannan kan na masu kuɗi ne ko ba na masu kuɗi ba ne ciyarwa ba sai kin ciyar da almajiran anguwarku ba ba sai kin ciyar da makotanku ba ba sai kin ɗauki al'alar wani wanda tafi ƙarfinki ba iya gwalgwadon ƙarfinki iya abin da za ki iya amma dai ki gane cewa tana da mahimmanci masu yin tannan suna kwashe lada buku karanta ba ne sahabbai har kishi ya dame su masu dukiya duk sun ɗeba lada su ne ciyarwa su ne gina masallaci su ne kai mutane hajji su ne duk wani alkairai su ba su abinci su ba su abin sha su ɗauki ɗawainiyar 'ya'yansa a karatu kuma sannan a yi sallah da su a yi azumi da su annabi ya rarrashe su ya ce ku je ku kuma ku yi zikiri ai wa'ancan mutanen da yake na gaske ne suna ji su ma sai suka tafke wala Allah ma in kika san wani mai kudin ya fi ki yawan zikiri ga sadaka ga sallah ga kyauta ga kuma zikirin ke kuma ba kowanne to sai na yadda sai ki yadda cewa ke tunda baki da kudi ba sai kin yi ba ba haka bane Allah ta'ala fa yana ce man zallazi yuqridullah qadadan hasanan wane ne su wane ne za su ba wa Allah rance ku ji wata magana ashe hidiman nan da masu kuɗi suke ba kyauta suke yi ba kasuwanci suke yi da Allah ajiya suka bayar kuma ajiyar suke jiran riba a kanta idan ke da baki bayar ba in an tashi ba da sakamako ke za ki samu? kenan ni ma dole ne kwaɗayi tunda an ce yi ƙuridillahu idan idan suka ba da abin da suka bayar ardan hasanan bashi bashi mai kyau ya ce fayuda ikulahu a da'afan kasira wannan rancen da suka ba Allah ba in sun ba da dubu ɗaya sai a damusa da dubu ɗaya ba ne ya ce sai mu ninka musu ninkawa mai yawa shi kenan shi yana da miliyan ya yi kyautar miliyan wala Allah ta jawo masa miliyan biyar wala Allah ta jawo masa miliyan goma ni da ban ni da iya naira ɗari ne da ni ni ma sai ne kyautar ɗari na kuma na ji a raina tun da iya ƙarfi na kenan Allah zai min irin wancan ninkin da aka yi wancan masu kuɗin ai Allah shi ya tauya arziki na ban samu wancan mai yawan ba ko to shi zai yi kuma albarka a samuwa ta lokacin da ya tashi bani sakamako matuƙar akwai kyakkyawan niyya a zuciyarki matuƙar kin yi ta kina jin a ranki da ke ne kike da wancan kuɗin ma da kin yi abin da ya fi nasa ciyar wannan ba wai kana asarar ta bane wata ayar ta ce masalin lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu saboda girman Allah ki ba da abinci, ki ba da ruwa, ki ba da kunu, gwargwadon ƙarfinki. Ya ce, ka masalin jannati an fata saba a sanabila, kamar gona ce, da aka yi mata dashe aka yi shuka a cikin dukkan dashen da kika yi ko shukar da kika yi ƙarƙashi ɗaya na shukar sai ya fitar da zangarniya bakwai fi kulli sumbilatin mi'at habba a cikin kowace zangarniyar za a iya samun ‘ya'ya daga ciki ɗari. Kin shuka ƙwallo ɗaya ko? Ya fito ƙarƙashi bakwai. Ƙarƙashi bakwai ɗin yana ɗauke da mi ‘ya'ya ɗari ɗari. Ɗaya ta haifi guda nawa? Ɗari bakwai. Shi ne misalin ciyarwa. Shi ne misalin Fi kulli sumbulatin mi'ata habba. الله لا يكون من يشاء ولا قوة إلا بالله ba wai iyanin ba ba zama ya haifi ɗari bakwai ya ce Allah idan ya ga dama yana iya ninka fin haka ga wayanda ya yadda ya ninka musu ko ya ninka musu domin me yasa Allah yake haka domin shi Allah wadatacce ne kuma masani. Shinan da ake nufi a nan ya san zuciyarki, ƙarfinki bai wuce ki hidiman naira ashirin ba. Ya san da kina da miliyan ashirin za ki kashe, to sai ya ninka miki ya ninka miki tun waɗanda sai ya kashe dunkulallun kuɗinsu. Wannan ita ce ciyarwa. Da Allah da wanda ba ta kwaɗayin ta ciyarwa? Da wanda ta zauna take jira kawai ita kullum sai dai a bata? wallahi ni har iyayen marayu ina an karar da su har asusu ne da su a wata makaranta da muke da aji na iyayen marayu su ma suna saka asusu duk sati saboda ban ga dalili za su miƙa wuya su kullum a nemo a basu ba su ba sa jin a ransu ya za a yi da guminsu su ma su yi wa Allah hidima saboda kwaɗaita musu wannan ladadakin so kowa ta ji a ranta yin ihsani yin kyauta yin sadaka wajibi ne akanta wani hadisin annabi ya ce ittaqin nar walau bi shiqqil tamr mu ji tsoron wuta ko da da tsagin dibino ne kenan ana nuna mana sadaka da kyauta suna iya raba ki da wuta suna iya raba ki da azabar wuta to yace karewar rashin ki babinki ta kai ta kawo bai fi iya dibino tsagi ba ne za ki iya sadakarsa to ki yi haka ashe ba a sauke kowa ba ko so kowa ta cire a ranta gidan alhaji wani ne ake raba shinkafa gidan alhaji wani ne ake raba kudu da waye ke ba ki komai a wannan watan da ake ninka lada ke ma ki iya karfinki wallahi ko sirfe kike yi kika samu naira ɗari biyu da ake ta kwano ɗayan nan yi ƙoƙari ki cire naira ashirin ke ma ki sadaka da ita almajiri ya miki bara da kyar kika samu kwaɗin tuka ‘yar marmalar ku biyu yanka masa shi ma ya ci. Wani allon biki bashi ba ba zai samu ba gaba ɗaya. Ke ce a kusa ke ya zo ya samu, kada ki ji ba zai ishe ku ba saboda yanzu duk mun lalata zuciyarmu da karaya cewa ba mu wadata ba bare mu wadata wani. Wannan karayar ita Allah ya bar mu da ita take ta ɗanɗanar mu a cikin gidajenmu. Kowa ta ji za ta iya yin sadaka gwalgwadon samunta. liyunfik zu sa'atin min sa'a kowa tana ciyarwa ne kamar yadda aka ce mazaje su ciyar gwargwadon arzikin su to ke ma a iya sami ciyar gwargwadon abin da Allah ya azurta ki wannan ita ce ciyarwa kuma muna fata kowa ya zama mai kokari akan mai ciyarwa
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
har yanzu dai ana gaya mana siffa ta waye ta masu tsoron Allah Allah ya ƙara cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilaika har yanzu dai masu tsoron Allah su ne waɗanda suka yadda da abin da aka saukar maka. Wa ma'un min ƙabulika, da ma abin da aka saukar a wasu annabawan kafin kai dukkanmu na san ba wanda ya taba ji a ransa bai ta cewa an sauƙa annabi Isa injila ba ko bai ta cewa an sauƙar wa annabi Musa a taura ba duk littattafan da aka faɗa sun gabaci Qur'ani muna ji a ranmu cewa daga Allah suke kuma mun yadda su duk da mu ba a ce mai amfani da hukuncin da yake cikin su ba amma dai mun yadda da su kuma mun san daga Allah suke to wannan shine me alamar kana cikin masu tsoron Allah ya ƙara cewa wa bil akhirati hum yuqinun game daga al'amarin lahira kuma su masu yaƙini ne sun yadda sun amince cewa akwai lahira al'akira rayuwa ta gaba ba wannan ba. Baki mutum ba amma kin san lalle za ki mutu kuma kin san cewa za a yi wata rayuwa bayan mutuwa. Ba ki a cikin wanda suke cewa ai kawai daga ka mutu shi kenan ba za a tashe ka ba. To alama ce ta me kina cikin wanda Allah ta'ala ya ce sun yi imani. Allah ya samu na cikin masu imani.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
Allah ta'ala ya ce, Wa'yanan mutanen da aka irgo, wa'yanan siffofin da aka irgo, in kina ciki, in ina ciki, to daga yau ki sakankance, ula'ika ala hudan min rabbihim. Wa'yanan mutanen suna kan shiriya daga Ubangijinsu. Ba jiya dama mun yi ta neman Allah subhanahu wata'ala ya dora mu kan shiriya ba, ihdina siratal mustaqim to ki je ki duba qualities ɗinki. Kin cika wa'annan abubuwan da aka faɗa? Duk abin da aka faɗa tun da ta cewa muna yarda da gaibi ya ƙara ambata mana tsaye da sallah tayarwa duka ga su dan dai wa'anda muka yi ta faɗan nan idan kin ji kina yi ula'ika ala wa'annan su ne suke karshe da rabbihim daga ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun kuma wa'annan su ne wa'anda za su rabauta ko su rabauta wani mai rabo babu ne wani alkhairi matukar bai samu kansa a cikin wanda Allah ya ce yana kan shirya ba idan ku kika samu damar kina kan shirya to aikin rabauta Allah ya sa muna cikin masu rabauta.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
Allah ta'ala ya ce, Innan lazina kafaru, wa'yan wa'yanda suka kafurci, sawa'un alaihim a an zartahun amlan tunzurhum la yu'minun daidai ne a gare ka ya rasulullah ka yi musu wa'azi ko ka daina yi musu wa'azi du ɗaya ne domin me ba za su yi imani ba maluma suka ce akwai hikima a cikin wannan maganar tunda ba a zamanin annaba har yanzu ana ci gaba da karɓar musulunci ko kenan ba a hana yin da'awa ba amma abin da Allah yake nufi shine akwai waɗansu kafiran da an riga an keɓe su Allah ya san ba za su taɓa shirya ba to da su yake magana da Allah ya tashe mu cikin mumunai musulmai sai mu ga mu kuma shin muna cikin waɗanda Allah zai iya buga misali akan mu cewa ba za mu dawo mu shirya ba tunda jiya mun ji Allah ta'ala ya ambaci waɗanda suke da ayyuka irin na Yahudawa har yanzu in kika yi kina da hukunci irin na Yahudawa ko kina da wani rubushin halittarsu a tare da ke. To, ga waɗanda kuma su kuma idan su ma ba za su yi abin da aka ce ba alhali akan fahimta an ɗora su akan da dai ba su ɗori ba, kenan ba za ku yi imani ba, to Allah ya ce a daina musu wa'azi ma kenan wa'azin ba zai musu amfani ba don Allah ya tabbatar ba za su shirya ba. har yanzu akwai irinsu. Daga cikin muminai da muke tunani, musulmai da muke tunani, akwai waɗanda sun san suna aikata laifi, kuma sun ji wa'azi an ce haramun ne, amma ba za su taɓa iya dainawa ba. za ki sha mamaki in kika ji wannan sai ki ce ai wala Allah da rashin sani ne yake sawa a yi kusakure ba wai a yanzu da fasadi ya ƙara yawa ba lalacewa ta ƙara yawa ba sama da shekara goma ko sha biyar akwai wani karatu da na ji ina gurin a masallaci abin zai baka tsoro idan aka ce ke ne da hannunki kika rubuta wannan tambayar saboda idan da ba a rubuta ba ne sai in ce shari ake wa mata saboda a lokacin ana ta ɗan ce mana ku daina barin 'yan mata su je gurin sallar tahajjud suna kewayewa su shaidanci suna tafiya wallahi kai sai ka dinga jin anya ku za a yi haka me zai fito da ke sallah kuma ki aikata wani mummunan abu ina kan jin wannan tsatsar a raina zai yi ko ba zai yi ba sai da kunne na na ji an karanta fatawar wata baiwar Allah ta ce malam ina yin lesbian sama da shekara goma kuma na sha attempting na bari na ɗan ɗauki lokaci ba na yi amma malam sai in ji ba zan iya haƙuri ba sai na sake dawa in ci gaba da yi kuma duk in na ɗan ƙara jin wa'azi sai na nace in ce zan daina amma malam ban san kuma duk sai in ji na ƙara dawa malam me ya mafita Allah ne ni ne ma ina ga ba zan ansa ba saboda daga irin wa'annan abubuwa sai ki ji nan da nan an cika miki zuciyarki da tasku ashe da gaske ne hakan ana mummunan laifin irin wannan har kina iya fitowa ki ce wai kin kasa tuba amma da yake malama mutanen Allah masu haƙuri ne sai ba ta amsa daidai da tambayarta yadda take a gantsare a harcenta daga mutum ɗin da ta isarwa saƙon Allah ma haka ta isar masa saƙon aiki na cewa ba za ta bari ba kuma ta san shi ya hana ya ce ai ba komai ba ne alama ce ta cewa za ki shiga wuta dole babu fashi saboda mi ai kowa an ɗora shi ne akan hanyar gidansa in ke ‘yar wuta ce ayyukanki za su dinga kama da aikin wuta in ke ‘yar aljanna ne za ki ta ayyuka ne irin ayyukan ‘yan aljanna kun ga amsar ta fito amma irinmu masu kunci da yawa sai in ji ai kawai ni ina jin aje takardar zan yi in ce ban ni da amsa ta ce ta tambayi wani kuma da gaske haka ne wani sahabi ya ce ya rasulullah tunda an ce Allah ya san ya gama hukunci ya san dan wuta ya san dan aljanna to ai ina ganin ya rasulullah ai ba sai mun yi ta wani aiki ba daman Allah ya san sakamako sai ya ce to ai da yayi wannan hukuncin sai kuma ya dora kowa akan hanyar da za ta kai shi gidansa in kai dan wuta ne aikin ɗan wutan za ka yi ta yi haka nan in kai ɗan aljanna ne aikin ‘yan aljanna za ka yi ta yi kun ga ya zaburar da kai ma kenan ka ninka aiki ka kwatanta na alkhairi saboda ka samu wancan gidan to ashe kenan har yanzu akwai wanda sun san suna kuskure sun san suna kin bin Allah yanda ya kamata kuma sun san ba za su tuba ba shi kuma zunubi annabi ya ce ɗiga shi ake akan zuciya idan kika yi zina ɗaya ko sata ƙarya wasu dai manyan kaba'irai sai a ɗisa miki shi akan zuciyarki in kika ƙara sai a ƙara ɗisawa kika daɗa a ƙara ɗisawa zuciya tun tana da ɗan wani laushi-laushi na imani kenan ko da jin cewa kin san Allah ki jin cewa kin san dokoki idan zunubin ya yawa ana ɗisawa sai ya zama farinta babu shi baƙin ya sha makance ta daga yanzu sai ta zama tamkar dutse. Wannan ita ce zuciyar mai yin zunubi ba dare ba rana, kuma ba tuba. Domin daga cikin rahama irin ta Allah fa, da idan muka yi laifin muna dawa mu tuba, da ba zai bar mu da kuskuren ba. Ƙarewa ma wani hadisin cewa ce idan muka yi laifin ba a rubuta shi sai an mana jinkiri a jira ko za mu tuba ku dubi rahama irin ta Allah zuwa ga bayinsa amma har ka bari ka kawo madigarin da kai da kanka tun daga duniya ana maka stam na cewa kai dan wuta ne to yana su ne la yu'minu din ba za su taba dawowa su yi imani ba aikata da yar musulmai ce ko a gurin karatu na ji wannan tambayar tata to amma ba za ta shirya ba to idan har a yanzu kina jin kina da wani laifin da an karanta kin ji a gun malam wani kin ji a gun malam wani kin ƙara saurara amma fa kina nan akan bakar ki ba za ki bari ba to ki yadda kina cikin wa'anda kawai da a miki wa'azi da kar a miki ma ɗaya ne ba za ki daina abin da kike yi ba ya Allah canza zukatanmu daga munana zuwa ga kyawawa
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
dukkan wanda yake laifi ma baya jin zai tuba Allah ta'ala ya ce khatamallahu ala qulubihi Allah ta'ala sai ya kawo wani rufi ya rufe kan zuciyar kamar yadda azu na faɗi wancan hadisin da yace za a rufe zuciyar da bakin kala ta dawo har bata iya kallon wani dan haske na imani ko mun kankantarsa sai a kawo rufi a rufe zuciyar sannan wa ala sam'ihim a sawo rufe a rufe akan idanunki ba kya taba ganin gaskiya ko da an nuna miki ita akan kunnuwanki na farko a toshe kunnuwanki ba kya sauraron alkhairai ko an faɗa miki ba za ki aiki da shi ba wa ala absarihim da kuma gannanki idanki ma ba zai taba kallon alkhairi ba ke kullun sharri kadai kika shina walahum azabun azim to duk wanda ya san ya samu kansa a wannan yana da wata azaba mai raɗaɗi kawai tun a duniya ki ji a ranki kina da azaba mai raɗaɗi
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
wa minan nasi mai ya ƙulu amanna billahi daga cikin mutane a da suke cewa mun yi imani da Allah wa mahum bi mu'minin alhali ba su yi imanin ba wa bil yawmil akhir da ranar ƙarshe bayan sun yi imani da Allah sai sun yi imani da ranar ƙarshe alhali ba su yi imanin ba sai ku ji kaman gangan ne daga cikin mutane da waɗanda suke yin irin wannan firtandin a zahiri ka nuna kai mutumin kirki ne amma a baɗi ne kana aikata abin da ka san sarai Allah ta'ala baya so wannan shine abin da ake magana akai
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم هم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
يخادعون الله والذين آمنوا سواء mutanen suna kallon kamar suna yi wa Allah wani ha'inci ne waɗanda suka yi aminta mumunai kenan suna ganin suna yaudara Allah ne suna yaudara sauran mumunai ne Allah ta'ala ya ce mu ba mu suke yaudara ba ya ce wa ma yukadi'una illa anfusihim wa ma yash'urun ai su kansu suke yaudaran kansu da kansu su ne kadai ba su san hakan ba kuma ko kai zaka iya yin wannan jawabin ka san duka wani mai halakar da kansa kansa yake halakarwa ba zai hada da wani ba ko fi qulubihim maradun a cikin zuciyarsu akwai wata cuta akwai wata tsatsa akwai wani datti a cikin zuciyarsu inda haka suke sai Allah ta'ala ya ce fazadahumullahu marada shi ku Allah sai ya ƙara musu ninkin abin da suke da shi na wannan cutar da take zuciyarsu zuciyarki da wani gilli da wani bakin ciki da wata hassada na cewa ba za ki bi annabi da sunnarsa yanda ya zo da ita ba ba za ki bi qur'ani yanda Allah ya yarda da shi ba ba za ki dukkan umarni da hani da aka saka ki ba Allah sai ya ƙara ninka miki kiyayyar abin a ranki misali inda karamin wasa kike da sallah amma an nuna miki an nuna miki gyara biki gyara ba to Allah sai ya ƙara nesanta ki da santa in da ƙananan shedanci kike yi ana jan kunnen ki wance ki daina Allah ya hana kika ki kika ji a ranki kawai ke ba za ki daina ba ya riga ya zauna a zuciyarki to Allah sai ya ninka miki abin da ƙarfin sa wanda za ki ji gaba ɗaya ma aikin kawo ta matakin da ba za ki bari din ba har abada tun da rashin ji wa ranki za ki yi shi ya janyo Allah ta'ala sai ya ƙara daɗa miki amma idan kika ji a ranki kina neman shirya kina neman daina abin da kike mummuna to Allah sai ya taya ki sai ki daina dole kai ne zaka dauko kanka matakin gyaran Allah ta'ala sai shi kuma ya taimake ki gyaran sai ya samu sai Allah ya ce walahum azabun alimun bima kanu yakzibun su irin wannan mutanen suna da wata azaba sananniyar azaba game da me game da abin da suka kasance suna ƙaryatawa. Suna da wata azaba raɗi game da aikin gada sun yadda Allah zai yi hukunci ya ƙona zai musu kaza ai da su aikata abin da suke aikata to Allah ya yarda cewa kawai da ba su yarda da addinin ba ba su yarda da Allah ba ƙarya suke yi to a wannan ƙaryatawar da suke yi Allah ta'ala ya sa ya ƙara musu ƙarfin kafurcinsu a zukatansu
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
وإذا قيل لهم إذا أكتشي مسلم la tufsidu fil ard kada ku yi fasadi a bayan ƙasa ki kira jikar ki kina jan hankalinta kada ki dinga yin kaza kaza ba kyau ki kiyaye kaza kaza saboda fasadi kala kala ne kowa da irin nasa kowa da irin laifin da yake wa Allah tun daga ƙuruciya mu fara an karar da su da babban laifi wanda yaro da shi yake farawa shine ƙarya fara jan hankalinsa ya yadda da Allah ya san akwai Allah ya san akwai mutuwa akwai ranar alkiyama za a sa shi a wuta in yayi kaza za a sa shi aljanna in yayi kaza idan yana ƙarya ga abin da Allah ya ce a kansa kika kwadaitar da shi alkhairai ki dinga tsoratar da shi da sharruka ba a kaza ba kyau kaza wannan wajibi ne akan kowace uwa idan kuma bakiyayi kina cikin wa'anda Allah zai tuhuma qalu inna ma nahnu muslihun sai sai ai mu daman masu zan zaman lafiya ne an mu daman babu wata matsala a tare da mu misali kenan bari mu buga mana misali da ƴan matan mu da jiya nake mana misali da su ƴan shallo sunan su nake ce musu yaran da ake kamowa a hotel shedanu ko a ce ki zauna da ita tunda kowa sai an kira uwarsa ko ubansa ko wani nasa kuma dole za a ankarar da su lalle su je su wa'azantar da su to ki kaddara kina irin wannan zaman da irin ƴan matan nan yanzu wancan wannan abin da kike yayi daidai kina tozarta rayuwarki kina tozarta tamu kuma kin shina karshen ta ba zai miki kyau ba ke da Allah gashi kaza gashi kaza har ta ce miki ai wallahi ba matsala ita kan mata daina ai ni dama Allah ne yasa kaza amma ma na daina gasu sun iya kawo hujja da cewa kawa ce kawa wannan kawar wallahi ku duba da wa ku suke kawanci mafi akasarin su kawa ce tunda sun ɗauka kansu talauci hujja ce ke bakki da shi kin je gurin ƙawarki mai shi ita kuma sai ta ja ki sai kuka je kaza shikenan labarin da nan yake farawa wallahi kowa ta san da wa'yarta take ƙawance yaya nagartar ƙawar yarki kuma dukkan irin ƙawancen da za a yi ki zama ke ce best friend a gurin yarki kin fi waccar ƙawar kar ki waccar ƙawar kullun sai ta gama jin halin da yarki take ciki tukunna ke ki shina kullun ki zama ƙawar yarki ki dinga shinan damuwarta kada mu dinga yage yara a jikinmu saboda me za su je su samu abokanan haɗa kai su kuskus ba tare da keke shina ba amma in kika zama ke kullun rayuwarki friendly da kawai da, da yaranki maza ko mata farki ware ki sai shi namiji ne shi yasa a'a in kika bar shi shi ma namijin nasa irin fasadin yana nan da ne muke cewa ai ya mace ake kiwo ko yanzu har 'yan mazan su ma suna nan da 'yan shaye-shaye da 'yan homo da 'yan daba da 'yan suka su tsara suka kowa ne duka 'ya'yayenmu ne wallahi in muna jan su a jiki da nasiha da jan hankali da ɗan tsawatar musu za su daina abu da yawa so iyaye mata wannan laifin mafi akasarinsa daga gurinmu ne sakacinmu ne barranta da 'ya'yanmu da nesanta da su da rashin faɗaitar da su da kalmomi masu tsada Allah ta'ala ya samu dace
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا ولكن لا يعلمون
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون Allah ta'ala ce ku saurara wa'inan wa'inda muka irga masu wancan halin Allah ya ce innahum humul mufsidun su ne masu aiwatar da fasadi a bayan ƙasa su ne masu yin gangancin rayuwa da ta'addanci a bayan ƙasa walakin la yash'urun sai dai ba sa wa'azuwa ko ba sa fahimta ba su san hakan ba wai za ƙila lahum aminu kama amanan nasu lokacin da kika ce wa ‘yarki ta daina yin abin da take yi na daga mummuna’ ki mata kwatance da kyawawan yaran da kiga yanzu yanzu gidan wance yanzu kiga wance yanzu kiga kauriki da kuka tasan nan da gashi har ta yi hadda ke kina zaune ba makaranta kina kwadaitar da ita daga wancan mummunar ɗabi'ar tata da dawo kan kyakkyawa amma ita ba haka za ta ɗauka ba wai zaƙi da lahun aminu kama amanan nas idan aka ce musu ku yi imani kamar yadda sauran mutane suke yi suka yi imani ƙalu sai su ce a nu'minu kama amana sufaha yanzu za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani? A wancan lokacin su kafirai suna annabi izgilanci ne suna ganin sahabbai wawaye ne, ba su ma san me suke ba suka musulunta, ba su ma san me suke ba suka ba annabi. Yanzu ni da ke gyaran gidanmu muke so, yaya za a yi ayan nan ta mada tasiri akan zancen yaranmu da nake magana a kansu. Kina gaya mata kwatancen kawarta da ɗazu na ce yi mata kwatance da kawar da suka taso yanzu gashi ita mahaddaciya ce. ita kuma ga ta nan ta zo ta zubar ta zama ballagaza ta zama ba ta da kima yar shaye shaye a layi ana mata dariya abinda za ta ce miki sai ta je tabɗi ja to wancan a tabɗi wata irin baki sai ta ɗauki waccan makaranci irin baki da baki dajiya ce ai ita ce wayayya da ta iya gayu ta iya harka ta iya bin maza ta iya zo ta san hotel da yawa wanda ke ko sunansa aka faɗa zaki ce a garin yake biki san shi ba to sai suka ɗauka ai shiryayyun su ne wawaye su da suka waye suka zama fitsararru su ne abin nunawa su ake wakilari da celebrities ko? ga sunan suna tura-tura a waya ana bibiyarsu da fasikancinsu da galaucinsu da wasu maganganunsu marasa ma'ana sai kiga sai tara jama'a suke yi wai su mai sun waye to irin wannan magana kenan har yanzu tana tasirantuwa har yanzu ana yin ta su suna kallon wa'yanda suka kama Allah wawaye. Alhali me su ne wawayen kamar yadda Allah ta'ala ya ce, Alu, anu umini kama amana su faha, ma yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani, Allah ya ce, Allah ku saurara, innahum humus su faha, walakin la ya alamu. Ai, su ɗin wayayyun da suke ganin sun waye an san su suna da aji su ne wawayen. Kawai dai me ba su sani ba ne ba su san cewa su ne suke cikin wauta ba duk wanda ya bar tafarkin Allah ya ɗauki tafarkin shaidan dala ina wayewa a tare da shi ina wata daraja a tare da shi so dole ne ki tusa wa yaranki su gane wannan burgewan da suke wannan gayu ana fada su ana gaya musu su ne su ne suna fitar da tsiraicinsu a jiki wallahi ba shine gayu ba ba shine wayewa ba sai ta sa matsatsar siket sai ta sa matsatsiyar riga sai ta yafa gele ta ya ni gantali shine ta waye a'a waccar yadda take cikin hijabi in ta kama ma da riƙabi ta san mutuncin kanta kullum tana cikin gida bata san yawon shige da fici ba wallahi ita ce wayayya in jiwa in ji Allah ta'ala
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
وإذا قيل وإذا وإذا لقوا الذين آمنوا su wa'annan masu gangancin fasikan yaran fasikan mutane a wancan lokacin kafirai kenan da basu musulunta ba idan suka gamu da waɗanda suka musulunta sai su dinga nuna musu wani abu na daga munafurci kenan wai zalaqul ladzina amanu idan suka haɗu da waɗanda suka imani qalu sai su ce amanna ai mu ma mun yi imani wa idza kalau ila shayadinihim idan suka juya zuwa ga shedanu ƴan uwansu wayanda basu musulunta ba wayanda da mutanen banza ne kalu sai su ce inna ma'akum mu fa muna tare da ku inda ma na hannu mustahzi'un ai kawai su muna musu izgili ne ma'ana su kuma su ne munafikai kenan ko to a yaran namu akwai irin su kullun na ce mu mun dauki qur'anin ne mu ɗebo abubuwan mu jinginta su da rayuwar mu hukuncin da yake kan sahabbai a wancan lokacin yana kanki yana kaina wala Allah halin da su suka samu kansu daban wala Allah halin da yanzu muke samun kanmu daban amma ayoyin da su din ne za su musu hukunci su ne za su yi mana hukunci wayannan yaran namu wayayyu da suke ganin su wayayyu ne wayanda Allah ya ce musu a'a su ne wawaye idan suka gamu da yaran da su kuma Allah bai dora su akan wannan mummunar rayuwar tasu ba sai su dinga nuna la mu ma dai mun daina ai ni ma yanzu wallahi ni yanzu ban na ma yawo kullun ina gida na ma koma islamiyar guri kaza ƙarya sun yaudare su a tunanin su sun rurrufa an wuce gurin amma in suka koma gurin ƴan uwansu ƴan shaye-shaye sai su da Allah ku rabu da su wai muka gamu da wancan wai za ta mun wa'azi ta ce kaza ni kwance mata ai ma na daina amma yanzu da ta koma gurin fasikai ƴan uwanta sai take cewa rabu da ita da Allah ita ma ta san izinin ke mata ni ko yaushe ne zan daina harka kenan wayannan ayoyin har yanzu suna tasirantuwa ga rayuwar mu nan ki fatsa
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
Allah ta'ala ya ce sun ce suna yin izgili ne sai Allah ya ce a Allahu ya sahazu bihim da sannan Allah zai mayar musu da izgilinsu wannan izgilin da suke a kansu suke yi wa ya mudduhum kuma zai ma taimake su akan wannan niyyar su mummunar tunda dazu na gaya mana idan kana da mummunar niyya Allah sai ya dada maka kaje kai ta yi ya maka talala kai shedancin ka ka more ai zaka dawo zaka same shi yace fi dubiyanihim ya amahun zai basu daga kan wannan atatta su daga kan wannan shedanci da fitintunin nasu suna batattu ya mayar su masu ɗinwa kansu ba zai waye ba ba za su fahimci ma suna kan kuskuren ba har sai ranar da suka ji ƙasa ta cika bakinsu lokacin da za su zo suna ya Allah ka bar mu mu koma duniya ko da ta daƙiƙa ne ya Allah za mu gyara alhali ana ta'ala ba zai ba su damar gyarawan ba ula'ika allazi nastarawud dalalata bil huda wa'annan ire-iren wa'annan mutanen da ake ce musu ga kuskuren su gyara suke jin ba su zo lokacin gyara ba ba su gama suna kuskuren ba bare su gyara Allah ya ce wa'annan nastarawud dalalata bil huda sun sai bata da shiryarsu ma'ana Allah ya dora su kan shari'a suka zo duniya yanzu da kuɗin su da kansu suka siyo bata kuma kuɗin da suka miƙa aka ba su bata shine shari'ar da Allah ya ba su tun daga farko fama rabihat tijaratahum wa ma kanu muhtadi Allah ya ce tur da wannan kasuwancin wannan kasuwancin bai yi riba ba da Allah ko akwai riba ba riba a cikin wannan kasuwar ya ce wa ma kanu muhtadin kuma ba za su kasance shiryayyun ba duk wanda ya ɗauki rayuwarsa ya ɗora akan tafarkin ganganci ya ɗora ta akan wani tafarkin da yake ganin wayewa ne jin daɗi ne folewa ne alhali ya san zai mutu ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ana ɗora shi ana ce masa kayi kaza ka daina kaza ya ƙi ji to wannan ya ɗora wa kansa halaka domin shi kasuwancin da ake da Allah ya bada riba shi bai same shi ba sai ma ya sai da alkhairin da yake hannunsa ya sai sharri nasa kasuwancin ya ɓaci nasa kasuwancin abin tsoro ne so yan uwana mata ina so dukkanmu mu ji a ranmu wannan dai ƙura'an da ake karanta shi hukuncinsa a kanki yana nan a kaina yana nan ayoyin nan ɗai-ɗai-ɗai suke magana ga wa'yancan mutane na farko sahabbai amma har yanzu suna tasiri a rayuwar mu ta yau babu wani sabuwar aya da za a saukar mana tamu akan hukunce-hukuncen da muke aiwatarwa amma shi kuma ƙur'ani duk abin da aka bujiro sabon zaki samu dama an yi hukuncin an aji tunda dai wannan ita ce makomar yaran da za mu basu akan irin wannan turbar makomar matan da ba su kama kansu ba makomar dukkan wata wanda bata ji tsoron Allah ba ta sai da shiryarta da bata Allah ya nemi mata kirarin kasuwancin da ya munana ba riba a ciki dan Allah ni da ke bai kamata in je in duba yaya za a yi na daina kaza da kaza da nake mummuna ba ya za a yi yara na su daina ya za a yi na gyara su gyara ‘Ya'an nan dai ba wasu bane daban kullum ina faɗa namu ne na cikin gari ko na ‘yan uwanmu. kuma baki tsira ba baki gudu ba a lokacin da kike kallon ke taki tana kan dadai amma ta makoci akwai matsala yau da gobe na makotan su za su dawo su juya akalar taki da kike kallon tana kan dadai ki iya kokarin ki ki zama jajirtacciya wajen addu'a babban abin da kowa za ta yi ta yi nasara a cikin hidimar tarbiyya ita ce addu'a umarni da kyakkyawan aiki hani da mummuna kowa ta sa waranta cewa daga yau za ta tsaya ta sa ido ta ga kurakuran gidanta yaya za a yi su deno ya za a yi a daina laifi ba a barinsa rana ɗaya ai za ku fahimta ko a addini Allah mai rangwame ne mafi akasarin laifi manya da kaɗan kaɗan kaɗan aka saukar da hukuncinsu ku duba hukuncin da aka yi wa giya saboda ta shiga rayin larabawa da aka tashi haninta sai aka ce idan kun tashi sallah kar ku sha giya to sai suka fara kiyaye lokacin sallah idan ta yi kusa ba za su sha ba saboda an ce kar su zo masallaci suna maye kun ga an ɗan rage ta daga nan aka ƙara ɗan tsaurara matakin har ya kai lokacin da aka ce kawai a daina amfani da ita gaba ɗaya to yanzu ma yaran nan ba dare ɗaya kan lalle za ki iya canja su ba in suka kai wancan matakin wallahi shirya su tana da wahala amma daga lokacin da kika ce nayi nayi ta ki ji don hakan nan ke kawai ke alhamdulillah Allah ya san zuciyata ƙarya kike yi aikin yana nan akan ki wallahi kin kasa cin jarabawar ki daga lokacin da kika miƙa mata ragamar rukon kanta da kanta so ƴan uwa mu fita mu je mu nemi ilimi irin wannan zaman na ɗan lokaci ne kai ko wanda muke na a ce sai wata a yi sau ɗaya ba zai ishe ki rukon gidanki da tarbiyyar gidanki ba zai ishe ki gyaran gidanki ba ki fita ki je ki nemi ilimi ya zama komai kina da masaniya a kayi domin me shiriyar gidanki wannan shiriyar ita ce za ta yaye miki kunci da talauci da bakin ciki da dukkan damuwar da take damu kuma ba sai a wannan masallacin ba ana yin karatu guri-guri ana yin su a gidan rediyo don Allah kawai sauraro muke ba ma ɗaukan abin mu yi amfani da shi. Kullum za mu ji annabi ya ce, Allah ya ce, amma ga ƴaƴayenmu sun zama tashin hankali sun hana mana ƙasa ta gyaru mun ɗauka zaluncin shugabanni ne kaɗai ga nan babban zalunci a gidanki a gidana in har za a yi wa Allah laifi a take an yin kuma ba a ji za a tuwa ba ya fi komai zama laifi domin ana yi wa Allah izgili Allah ta'ala ya shirye mana da zuri'a Allah ta'ala ya shirye mana da zuri'a Allah ta'ala ya shirye mana da zuri'a ina ga zamu dakata a nan saboda yanayin lokaci muna fata mu yi kokari mu dinga kamanta lokacin da aka ambata din domin samun isar da abin da muka yi niyyar isarwa
Alhamdulillah, Malama Allah ya saka da alkhairi, ki gwaggwasa mana mata kowa ta yi nauyi, kowa ta launana, ko ba haka ba, kowa jikinta ya yi sanyi, haka lamarin Allah yake, duk sanda aka faɗi dokokin Ubangiji, ko kina yi ko ba kya yi dole sai kin ji jikinki ya yi sanyi. Wato shi wani alkurani ai gagar ba dauni. Gagar ba dauni babu abin da bai kusa ba shine manuwal ɗin rayuwar mu. idan kika ce zaki tafi da rayuwarki da dukkanin abin alkurani ya ce wallahi zaki ga manuwar din rayuwar ginaki ya tafi yadda ake so kowa sha'awar ki zai nayi saboda me ba kya kaucewa a hanya a turba kike tafiya madaidaiciya daga shi sai sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sai hadisai kike amfani da shi a cikin dabi'un gidanki da tarbiyyarki da zaman takewar aurenki wato mata da su suke kai mamata magabarta wallahi da an yi imani da Allah fiye da yadda ake tsammani nake ga to yanzu duk malama ta sa jikin ku yayi sanyi to ba sanyin jiki ba yan uwa aji aji a yi aiki da shi shine ba san da kika jiki jikin raunana ki jiki an taba ki kin girgiza kin nuna a lokacin a cikin masallacin da yanzu a ce a iya nan zamu ci gaba da karasa rayuwar mu to wata ba za ta yi wani fasadi ba a nan gaba har zuwa ƙarshen rayuwarta saboda ni zuciya ta tabu an so sa miki wajajen da wasu suke miki kaikayi ko kuma kin ji ababen da ya kamata a ce kin cancanta kin gyara domin ki samu tsira amma kash ana fita shaidan dama ya yi alkawarin sai ya jidi al'ummarsa iri da kala kuma an ba shi dama wanda shi ma barranta ya yi laifi ya yi ya sa ya koma ga hakan din to shi sai ya zo ya shiga cikin zuciyarmu sai ya kawata mana al'amarin da sai ki ji wannan ibada da kika zo kika yi ta neman ilimi da kika zo kika yi shi amfanin ilimin ina so ki aiki da shi sai ya zo ya sha'awanto miki wani al'amari wanda zai bata miki al'amarin ki kuma an ce mana dukkanin ababen shiga wuta an kewaye su da ababai masu kawa masu sauki sai aka kewaye aljanna komi da abubuwa masu ban wahalan gaske sai an dage sai an cije sannan ake bin wa'annan kun ga hikima ce ta Allah ta'ala aljanna nan babu wasa a cikinta aljanna nan daɗi ne iri da kala a cikinta amma mi sai mai rabo kamar yanzu yadda malama ta faɗa sai mai rabo a ciki sannan ya same ta wa'annan izgilawa da suke zuwa idan sun kuma wajen kafirai yan wasu suke nuna wa wa'anda suka yi imani da Allah su suna ganin sun nuna musu suna tare da su amma sun koma gefe suna musu ba su tare da su mi suke izgilanci pretending ne a cikin zukatan suke wa'anda suka musulunta kin ga abin ya zama bakin ganga kenan eh menene suna nuna musu kamar Musa a zuci Fir'auna eh menene Fir'auna a zuci Musa a baki jama'a Allah ta'ala ce mana idan an shiga aljanna Allah da kansa zai ce ku nemi wani abu na ƙara muku mana inji Allah sai al'ummar sai cin aljanna sai ya Allah ina wani abu kuma wanda ya wuce wannan sai ya ce yarda ta yardar Allah Allah da kansa zai ce mu nema idan mun shiga cikin aljanna yarda Allah ita ce yarda idan Allah ya yarda maka kafatan duniya da lahira wallahi ka ji sawawai jin daɗin rayuwa kamar ba a taɓa ji ba a kanka mantawa kake da rayuwar duniya wannan gwagwarmaya da muke da shinkafa ta koma kaza wake kaza kuɗin makarantar yara yaya zan yi da gawayi kuɗin wuta sayan gas wallahi da muka shiga aljanna duk kamantawa zamu yi haka zalika wanda ya je wutar idan aka turbuɗa goshinsa ji zai yi a duniyar nan da koma miliyoyi da yake da ita da jin daɗi na rayuwa da morewa rayuwa da yake yi idan ya shiga cikin wutar Allah ta'ala sai ya ji bai taɓa jin daɗi a rayuwarsa ta duniya ba wa iyazu billah Allah ta'ala ya kiyashe mu ubangiji ya sa ya can din da nan za mu shiga har Allah ya nemi cewa mu nemi wani ƙari a gare shi ubangiji Allah ta'ala ya datar da mu ya yi rayuwar mu albarka ya shiryar da mu idan aka shirya gaba ɗaya shi kenan rayuwa za ta yi daɗi ke kin shirya wannan ya shirya mun tashi aure a gidanta an ɗauko miji shiryayye a gidanki an ɗauko mata shiryayya sai a haɗa wurin shiryayyu in suka tashi mi sai su haifi shiryayyu su ma shiryayyu su haifi shiryayyu ya rayuwa ba za ta yi daɗi ba kowa yana kaffa kaffa da dokar Allah a tafiya kike a titi idan zan je sai ne fakin daidai yadda ya kamata a nan shi ma wani shirye ne sai ya fakin daidai yadda ya kamata babu yadda za a yi wani ya zo ya doke wani babu yadda za a yi wani yana tafiya kuma da rikon buɗa masa not a hon sai ya bani titi saboda titi ba na ni kaɗai bane to zuciyata akwai imani na san kawai ba ni kaɗai ba ne kuma zan yi abin bisa tsari na addinin musulunci amma ni jimo zuciya aka ce babu rahama babu tausayi ba jin kai a cikinta za ta iya aikata komai kuma shi ne abin da muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi na rayuwar yanzu kowa gaba gaɗi yin sa yake kamar yadda malama ta faɗa wa'annan 'ya'ya namu da muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya shirya mana su da mazansu da matansu za ki ga ɗaya har ɗaya mace har mace a zamanin da bata huma ki ce da Allah shiga gidan ki kira min wance ba amma sai kiga tana babba fada tana babban karkirjin da bai kai ya kawo ba wai ita ma budurwa ce wallahi tausayin su nake ji domin mi ƴan matan dole ne shekarun su bai kai su hinka ba suke dorawa kansu to Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu ƴan uwa mata mu jajirce wa addu'a cikin wannan wata mai tarin albarka Allah subhanahu wataala yana nan yana neman waye mai nema a bashi ina mai so hele ake yi Allah hele yake ake yi Allah da kansa yake neman wanda suke nema ya bashi kuma an kwatanta wanda yake addu'a yake neman rahama a wajen Allah ta'ala tamkar mai rayi da matacci ke da kike yawan addu'a gare ki ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya da masu rai da marasa rayi da ke da ba kya yi kin zauna tamkar turmi to aka ce mai addu'a ita ce mai rayi kamar yanzu muna da rai mu mun yi tafiya mun zo nan masallaci zamu koma gida mu yi ibada mu yi aiki mu bude baki mu nemi abin da zamu yi alkhairi mu ciyar da mu samu lada ita kuma wanda bata addu'a eh bata addu'a wajen Allah bata nema to tamkar macacce kusa dai macacce ba abin da zai iya yi wa kansa bare yi wani to haka aka kwatanta ki malaman ilimi yan uwa mu tashi da addu'a kada kuma ki rika addu'a ke ke kadai ko wucewa kike hajiya kika ga wasu suna buƙatar addu'a ki musu kai ba wai sai mutum yana buƙatar addu'a ba yanzu misali ko tafiya kika kika ga wani gu mai kyau aka ce wani bawa ne ya gina shi a nan wajen domin a zo mi a karanta alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hajiya kafin ki wuce ki mishi addu'a Allah shi rayuwarsa albarka Allah ya ƙara masa arziki ubangiji ya sa dukkanin ƴaƴan da aka nemo ba sisi aka karantar da su su ma su kokari su karantar da mu isar da sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mota kika gani shirgegiya ta miki kyau ko gida shirgege kiwo bawa addu'a Allah ta'ala ya ƙara arziki Allah ya kare su mu ma ubangiji Allah ya bamu namu rabo amma mi mu ba ma haka sai kika wannan to tun san da nake sarar atamfa wannan galla galla yan naira 1500 a lokacin shi manja yake aunawa manja man ga miki rabin galan yake dauka amma ki duba ki ga wa ya sani ma ko kaza kaza la la la anan mun wargaza mun bata shigowa da wani al'amarin da bai shafe ki ba sai ya rugurguza miki dukkanin ayyukan ki Allah ta'ala ya shiryar da mu ya sa yadda muka nutsiyo muka ji nasihar malama muna koma mazajen mu su ga sanji su ga shaidar mun je neman ilimi haka laraba suka ce ko suka ce wa mala ilmu suka ce illa amalu bihi ba komi bane ilimi sai aga ki yi amfani da shi shine ilimi kin fita kin je makaranta kina dawa daga cire hijabi ta rataya a biya wani dan abu ta ya mun wani abu ni da in ce ku kai min sirfe in ga ilimi bai yi amfani ba waye ga itacen da ya muka ni da na ce a gyara muka zan muku kaza hawa kaza ka ji ga ilimi bai amfani ba miji ya gane kin zama mai ilimi idan zaki shekara ɗari kina ilimi baki amfani shi wala ba shi daidai kike da wanda bai yi ba amma kankanin ilimi kankanin ilimi kika dauko shi kai amfani da shi sai kika kin samu lada din ninkin ba ninkin wanda suka sauke Qur'ani da hadisai kala kala dan Allah mu yawaita addu'a mu yawaita tsayuwar dare kada mu ga a ni zan yi abun sauri zan yi waye ni miji na tashi maza su tashi su ta sallah hajiya mu muna ta muna fama da wuta kina yi kina rarrabawa a kin zo kin hura wutar ki ko wanki kina kina koma ya ubangiji kaza kina sallah kina sallamewa kina roƙa kada ki tsaya wasa hajiya ya mu ya zamu iya shi muka gama girki shan ruwan ma har sai je bayan isha ban yi bude baki ba saboda wahalar gida ai subhanallah ni azumin ma an yazo duk na fi jigata hajiya azumi wata ne mai alfarma mai daraja watan da za a nemo ababen da ba kya tsammani za a same shi kada ki yadda sun gina gida ana ba su lada bishiyar gidan ba su lada ruwan sha su kawo mu sha lada tole da zamu je mu yi komi da komi a rubuta musu lada ke fa hajiya ba ma kishi a nan fa aka ce a yi rigegeniya a nuna kishi a wajen aikin neman rahamar ubangiji ka fito na fito kin ga wacce ta yi kaza insha Allah ni ma zan dage da izinin Allah na goyi kaza da domin mi aikin alkhairi ne ina ga zai ciyar da ita gaba a wajen Allah ta'ala ni da manna zan zama na kasasciya to Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu akwai baiwa da bata da lafiya tana fama da ciwon ido za a yi mata aiki na kuɗi dimbin kuɗaɗe Allah subhanahu wata'ala ya bata sa'a da nasara ta samu wannan kuɗi kuma ubangiji ya sa a yi mata aikin a cikin sa'a da ya to da ƴaƴayenmu da jikokinmu da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu wanda suka riga mu zuwa gidan gaskiya Allah ubangiji ya musu rahama Allah ya gafarta musu akwai wadda take shirin haihuwa ta fara lebo Allah subhanahu wata'ala ya sauke ta lafiya da dukkanin yan uwa musulmi ma wadda suke shirin haihuwa ko a gida ko a asibiti Allah subhanahu wata'ala ya sauke su lafiya haka zalika marasa lafiyan ko na gida ko na asibiti Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya da ƙarfin zage dantse domin mu samu abin da muka yaga a cikin wannan wata mai alfurba Allah ta'ala mai da kowa gida lafiya ubangiji Allah ya yi wa rayuwarmu albarka shirya mana zuri'ar mu baki daya Allah ya ƙara sa mu ji dadi a cikin zukatanmu mu aikata daidai domin mu samu mu riski rahamar Ubangiji. Allah ta'ala mai da kowa gida lafiya zan ba malama abin magana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullah. Ah, akwai mai tambaya game da mijinta. Ta ce baya aiwatar da komai na alkhairi a wannan watan mai alfurma. Bai damu da kiyamin laili ba, bai damu da dukkan da wani alkhairai ba tace karewa ma tunda suke ita ba ta taba ganin yayi fidda kai ba kuma ba dan bayi da shi ba a na farko ina baki hakuri ina kuma dora ki akan tabarkin yin addu'a domin da yanzu ce mana kika baya sallar farilla azumin nan ma tunda yazo bai ko ɗaya ba sai in ce ki je a raba auren ku wannan haka shari'a ta ce duk wanda baya bin Allah dokoki na farilla bai dauke su ba bai cancanta ki ba wa mijinki ya zama mijinki ba bai cancanta ya zama mijin yarki ba to amma munanan ɗabi'u da rashin yawaita ayyuka na alkhairai kwadaitar da shi din dai haka zaki ta hakuri irin taki jarrabawar kenan wasu matan irin jarrabawar su kenan su masu son Allah masu kokari su aiki da dai amma kuma sai Allah hada su da fasikan maza wallahi abin tausayi akwai wasu ƴaƴan ma Allah ya jarrabe su da wannan rayuwar ya ce budurwa za ta ce miki ga irin fasadin da mahaifiyarta take yi malama me shawara wallahi tana kaza tana kaza ya tana kuka tana faɗin laifin wata wallahi akwai su sai sa nace muku ne ga bangaren mata sai na kan manta ni ma mace ce saboda tsabar sai kaji abin da suke yin to haka ne matan to in dai dun mu ne kawai mu ce ban mu da kirki sau da yawa in kana karɓar ki sake san mata ki sake san mata sai ki ga idan kika zauna yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa nace mu buɗe Qur'ani sai ki ji ai kawai ke banda faɗa ba abin da zaki da su duk mai sauraron wa'azin malama Juwairiya sai ji mafaɗaciya ce digimammiya ce harcenta a sama ko wallahi sirrin tsabar solving case din auren mata ne kullum sai ki dinga jin kaman ke ake tabawa kaman ke suke wa'annan abubuwan da suke kai Allah yana da haƙuri Allah ya cika a gode masa wajen haƙurinsa. A shi ake wa laifin amma wallahi ana faɗa sai ki cikin hauroji kike kamar ki ɗauki mataki a hannunki a take. In kuka fahimci karatunta mafi akasari sai ku ji labarai za ta yi ta baku har ya ɗauki hankalinta akan lacce da ta rubuta. Saboda ta haike mijin wance, ta yi na matar fasadi iri-iri. ‘Ya ce za ta ce miki babanta yana kwanciya da ita ta zo gidanki ki ba ta mafita ki yi kuka ki share ki ce kuma za ki ba da fatawa a kayi banda faɗa mi za ki mace ce za ta ce miki malama ya zan yi na yi na yi wallahi in cire shi a raina saurayi na ne na baya amma tare muke da shi gashi tana da aure wallahi joyariya za ta iya miki littafi na mata dubu a cikin kwana biyu mata dubu masu difference laifuka irin wa'annan saboda mutane sun ta'allaka da kai mata irin wannan koken ita kuma shi sa zuciyar ta fashe take akan laifin mata so mu ma wasu lokacin mu'amala da masu irin wa'annan in kana mu'amalar wannan za ta kawo maka kes ɗinta ga yanda mijinta yake ga yanda kishiyarta take ga waye sai ki ji a ranki wai to haka mata suke a cikin masu tuhumanta a comment ɗinta za ki zana ta wai in ni ita wannan matar kamar ita ba mace ba tana yawan faɗa ma a gurin karatunta ta sai a dinga cewa ni kaman ba mace ba ta ce to mata na sa a gabana kuma na san laifukan da suke aikata don haka dole na faɗa musu laifukansu wallahi wanda baya karantar da mata bai yi komai ba a cikin karantarwa kun ga malaman nan maza da suke koyar da mata za ku sha mamakin labaran da suke kunnansu shi yasa sai ku ga sun zama dole sun sakankance sun saki jiki da su domin me ku saki jikinku ku gaya musu gaskiyar abin da yake damu ku don su ba ku solution so mata don Allah mu canja kanmu in Allah ya jarabce ki da ya fitsararriya yi kokari ki ta addu'a kina janta jikinki in Allah ya sa ke yan ne kike da uwa mai wa'annan ɗabi'un yi kokari ki yi iyayenki wajen yi mata addu'a da yi mata nasiha haka nan idan mijinki ne mai irin wannan ɗabi'un kazalika wani mijin kuma shi ne mutumin kirki yake so matar ta shirya shi ma yana cikin kalubale duk abin da zai yi ki sallah akan lokaci ba za ki ba har ƙarya za ki ta kin yi sallah alhali ba ki ba wai har yanzu ki saura ana ce miki da shi ki sallah har yanzu ki baki gane ba shin alam ya atikum nazir din nan da ake faɗa bai zo miki ba kar ku ɗauka mai wa'azantar wanda ake faɗa annabi da ya zo ya ce mana kaza kaza a'a yar uwa ki kalli kanki ya fara furfura wa'azi ce da take tuna miki ga kitan tafi a wancan gidan yanzu ko in an jima amma kanki tas da farar furfura amma biki daina fasikanci ba biki daina sakaci ba biki daina wasa da sallah ba so duk wanda Allah ya jarabe ta da irin wannan rayuwa ta yi haƙuri ta yi addu'a idan ba gyara ba akwai waɗanda kike ganin in kika bashi shawara suka bashi shawara zai canja ki nemi shawarar wa'insunsa ko magabatansa ko kuma wani za ki samu da abokai ya fi alaƙa mai kyau ko abokanansa ina fata Allah ya shiryar da shi ina fata Allah ya shirye mana da dukkan mazajenmu Allah ya ba su ikon sauke nauyayyakin da yake kansu Allah mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya da yin tausayi a tare da su mu zama masu addu'a a tare da su su ma ana so su zama masu addu'a a tare da mu zamantakewa in ta kyau kullum fata ɗaya ke wa ɗaya na alkhairi Allah ya sa mu zama muna wa fatan alkhairi wa junanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين